الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا عشرين وتن صفر wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Muna cikin karatun littafin Bulugul Maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala hadisin abdullahi ibn abi aufa ne za mu tashi ko? na'am kenan za mu tashi bisa kan hadisin abdullahi ibn abi aufa a cikin babu sifatis sala hadisi na ɗari uku da biyar وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني عنه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم وانا حديث يا قباتا wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ni ba ni iya riƙe komi cikin alkur'ani ka koya mana abin da zai wadatar mana daga karatun ƙur'ani ɗaya manzan Allah ya ce mashi ya ɗora faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai duka ina ya ɗora sallar shi haka ɗaya ya karanta waɗannan kalmomin kawai sai duka ta shi har ya gama wannan ciki akwai karantar da mu sauƙin musulunci da rangwamen shi shari'ar musulunci tana da sauƙi fiye da yadda mutum yake tsammani duk wanda yake zata in an riƙe musulunci an shiga uku an shiga takura kenan rayuwa ba ta daɗi to wannan bai san musulunci ba mutane da yawa daga cikin waɗanda suka jahilci addini ɗauka suke wai ba a iya jin daɗin rayuwa dole sai an yi watsi da addini don haka in mutum ya ne shan daɗi da cin gomin shi da marmarar duniyar shi kawai sai ya mai da addini gehe ɗaya. Abu da shi yake lokacin da ya rike addini gadan-gadan, to kawai zai sa mai wani iyaka da wata katanga wadda za ta rage mai jin daɗi. Ai abin da baka sani ba, in dai haka aji addini gehe to sai ka mutu baka ma san menene jin daɗi ba balle ka fara shan shi. Wallahi duk wanda ya mai da addini gehe, har sai ran shi ya huta bai ma gano ba har yanzu menene ake ce ma jin daɗi dan da zaka je kasashen da kake ce ma sun ci gaba ka je ka tambaye su ɗaya bayan ɗaya me jin daɗin rayuwa babu wanda zai iya maka bayani na gaskiya saboda ba su san shi ba su ma in ka tara wani ƙato me jin daɗi sai ce a samu kuɗi kawai shine jin daɗin rayuwa kaga wannan zancen ƙarya ne in ka samu wani sai ce maka shi jin daɗi wajen shi shine kawai ya tara mata duk macen da yake so ya auro shi kenan a ƙarshen jin daɗi wannan ka same sai ɗauka ma kawai shi motoci ne kawai su ne jin daɗi to duka wannan ba gaskiya ba ne saboda inda waɗannan jin daɗi ne kamar yadda can baya na faɗi mutum nawa aka samu yana da kuɗaɗe ya halbe kanshi cikin gidan shi jin daɗi ke sa mutum ya kashe kanshi da kuɗin da komi yana da in dai kuɗi su ne jin daɗi to mutum nawa ya kashe kanshi kuma mai arziki ne musamman ma ƙasashen kafirai na turawa can ne za ka ɗora samun mutum yana da kamfanoni ma amma kawai a waye gari a tarda shi ya misire cikin gidan shi ya halbe kanshi saboda jin daɗi ne ya mai yawa ya halba kanshi ashe inda kuɗi ne jin daɗi ba yiwa a samu masu kuɗi suna kashe kansu don haka ka kayi kuskure in kace kuɗi ne jin daɗi in kace motoci ne jin daɗi mutum nawa wani ma cikin motar tashi yake shiga ya halba kanshi don haka in dai kai ka ɗauka cewa addini riko da shi ɗari bisa ɗari yana tauye ma mutum jin daɗi ya hana shi shakat saboda duk moci sai an ce akwai hukuncin Allah wani haka ya dauki musulunci kai wani addini ne mai kunci wanda inda ana son a ji daɗi duk sai sai an dan yi waci da shi sai kake ganin duk wanda ya tashi iskanci wai sai ya raba kaya da Allah yanzu shi yake runiyan nan ba iya jin daɗin ta dole sai an maida tsarin Allah gehi in ka sanya kawai son zuciyanka gaba lokacin nan ne kenan ka dan bujire ga addinin naka kaɗan kake ɗanyi ba ɗari bisa ɗari ba in ka ce ka ɗari bisa ɗari to hana kan moci za a yi wannan kuskure ne babba saboda shi musulunci ta ce rayuwa yake ingantacciyar rayuwa yake zaɓa maka mai daɗi na gaske don haka in ba mun kai waci da musulunci sai ka rayu ko shekarun annabi nuhu Allah ya baka sai sun ƙare ba kama taɓa yin kutubusu da abin da ake ce jin daɗi ba kawai lalabe kake hanzu ba ka gano ma mai jin daɗin rayuwa ba don ka za ka ga in mutum ya tsaya ya karanci dokokin Allah sai ya ga su sauƙaƙe rayuwa suke bayan sauƙaƙe ta kuma suna ƙara tace ta duk abin da zai kawo datti da gurɓacewar rayuwa da lalacewanta da kunci da tsanani da musguna da takura da taɓuwar hankali da sauransu da kwaramniya da cutar da wasu da hana wasu jin daɗi kai ka ji duka wannan shi ne kenan tatattar rayuwa ce ake son kai mai kyau duk dokokin da musulunci ya girma za ga ƙoƙarin a tace maka rayuwar ne don ka samu ingantatta to ka duba ka gani sallah a musulunci in ka kasa riƙe fatiha ya zama kanka kawai bai riƙe komi kawon matan kaɗi yake duk ƙur'anin da ya zubo kawai gaba yake yi ba tsayawa kayi kayi ka harrace ko aya biyu abin ya gagara aka ce saboda rangwamen musulunci da sauƙi ka iya yin sallah haka ka zo ka yi hauƙala da hazbala kawai alhamdulillah la ilaha illallah he ka duka shi kenan a sauƙaƙe kuma ta yi Allah zai karɓan maka a haka don haka musulunci yana da sauƙi fiye da yadda mutum yake tsammani wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya maka kunci ba cikin addini kuma yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه daga Abu Qatada yadda Allah ta tabbata a gare shi yace manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yi ma musalla fa ya qara'u fi dhuhri wal asri a sallar azhar da sallar la'asar fi rak'atayn ulayna a raka'o'i bi na farko sai ya karanta bi fatihatil kitabi wa suratai sai ya karanta fatiha da surori biyu a sallar azhar da la'asar a raka'o'i biyu na farko sai ya karanta Fatiha da sura wannan yana nuna ma kenan sallah azhar raka'o'in ta biyu na farko ana son a karanta wani abu bayan Fatiha sannan ka karanta wani abu na alkur'ani bayan Fatiha haka ma sallar la'asar ita ma raka'o'i biyu nata na farko ana son a karanta wani abu bayan an karanta Fatiha wa yusmi'una al-ayata ahyanan kuma wasu lokuta yana jiyar da mu aya da gangan kawai sai ya bayyana karatu sai a ji aya ɗaya aya biyu ya karanta. Wannan yana nuna maka cewa babu laihi idan mutum ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu ko uku a sallah a zahar ko la'asar. Kawai liman ne ko da gangan ko ba da gangan ba, a sallah a zahar ko la'asar sai ya bayyana don ma musu shi inda yake. Kawai sai ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu ko uku wannan duka babu matsala sunnar annabi ce. amma haba kullum ba kuma ka zama kai dan bayyana dindindin a kaga hadisin cewa a hayanar ko wasu lokuta haka jehi jehi yana dan bayyanawa kenan wannan ya nuna asali sallar azhar da la'asar sirran ta karatu ake amma babu laihi idan jehi jehi liman ya dan bayyana aya daya ko aya biyu wannan babu laihi ciki sannan ita bayyana karatun wani bi kenan yana sa ma musu san inda kake zanwal fajar ce kake karanta misali kawai sai a ji kana samu da ladina jabu sakhar bilwan to kuma na nuna kenan wanda ya zo sallah azhar bai tantance ba sai ya je yana bayyana karatu sai bayan ya aya ɗaya ko bi sai ya tuno kai ashe sirrantawa ne ake to ya ci gaba da sirrantawa ba komi a kan shi shi sa malamai da wannan ne suka yi fatawan cewa duk wanda ya mantuwa inda ake bayyana inda ake sirranta karatu sai ya karanta a bayyane bayan ya yi aya ɗaya ko biyu sai ya tuno to kawai ya ci gaba da sirranta babu wata ƙabili ko ba'adi a kan shi domin saboda manzon Allah yana bayyana wa wani bi da gangan ma kamar yadda Abu Qatada yake faɗi wa yusmi'una al-ayata ahyanan wasu lokuta kuma yakan ji yadda mu aya wa yutawwilu rak'atal ula to da a ce mutum zai zo sallah azhar gaba ɗaya yayi ta a bayyane gaba ɗaya ya bayyana ta sallar shi ta yi ko bata yi ba sallar shi ta yi babu matsala eh sai dai ba haka ake so ba domin shi sirrantawa a cikin sallah azhar da al'asar mustahabbi ne barin mustahabbi kuma bai lalata sallah wa surataini da surori bi wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula yana tsawaita raka'a ta farko wa yaqra'u fil ukhrayayn bi fatihati al-kitab a raka'o'i bi na karshe kuma sai ya karanta fatiha kenan wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula yana tsawaita raka'a ta farko wannan ya nuna sallar azhar da sallar la'asar kenan raka'a ta farko sai ta danyi tsawo akan raka'a ta biyu to dama manzo Allah sallallahu kullum in yana sallah raka'an shi na farko tana dara tsayi akan raka'a na biyu haka ma akan ta gaba akan ta gaba amma da zaran ya zama raka'a ta biyu ta dara raka'a ta farko tsawo asha sallah ta yi amma ba haka aka so ba na nuna limamin nan baya da fiqhu domin yana cikin fiqhu da fahimta addini ya zamo raka'an ka na farko ta dara raka'a ta biyu tsayi to amma in aka samu sabana ka sa akwai limamin da ba haka yake ba ko raka'an nashi na harko bayan fatiha sai nemo ta gajeruwar sura ya karanta ta bi kuma sai Allah mai fatahi kaje yana wal kaje karanta fatahi ma go gaba ɗaya to in haka ya faru ba matsala ba cewa sallai ta samu tangarda sai dai kawai ba irin salon sallan annabi bace sallallahu alaihi wasallam ba Allah sallar shi gaba ɗaya an san yanda tsarin ta yake kamar yadda kuma surorin ma an so in mutum ya karanta a raka'a ta farko wata sura to raka'a ta biyu a ji surai ta wato surar ta ƙasa gare ta ce kare zama misali raka'a na farko sai a ji ka karanta suratun nisa'i raka'a ta biyu kuma sai a ji ka dawo ali imrana a gaba ya kamata ka yi ba baya ba to in wannan duk in mutum yayi duka babu matsala a sallan shi sai dai kawai ba haka nan bane tsarin sallan manzo Allah sallam take an hisa in ka karanta wannan surai to raka'a ta gaba sai aji ta kasa gare ta katai yana nuna ka san jerin surorin alqur'ani baka burkuta su ka ɗebo alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ka karance a raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai aji ka kamo bakara kana yi ka gani akwai karamcin fiƙihu ga wannan limamu amma sallar shi babu matsala cikin ta to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita raka'a ta farko wa yaqra'u fil ukhrayayn bi fatihatil kitab surori wato raka'o'i biyu na ƙarshe na azhar da na la'asar yana karanta fatiha yana nuna raka'o'i biyu na sallar azhar fatiha kadai ake karantawa raka'o'i biyu na ƙarshe na sallar la'asar su ma fatiha kadai ake karantawa da wannan abin da yake ta damun mutane nan wurin shine wai shi wanda ya zo ya tar da an yi raka'a biyu yanzu in ya tashi za ya ci kowa wanda ne na ƙarshen shi in ya ɗauka na ƙarshen shi su ne wanda wato wanda zai ciko yana yanzu fatiha ce kaɗai zai yi ko kuma ya ɗauka ba su bane na ƙarshen shi waɗancan wanda sau kauce bai ne zai maida sai ya yi fatiha da sura wannan dai ba mas'ala ba ce ba wadda take da tashin hankali domin duk ma yanda mutum ya yi sallar shi ta yi insha Allah. Amma dai yanda ya kamata in aka tantance masa alai sosai to sai a tarda kullum in za ka ci kwawwa to kai waɗanda ka samu su ne na farko a wajenka. Kullum wanda ka tarda tare da liman su in sallar magariba ce sai ka tarda raka a ƙarshe, aga raka a ƙarshe liman fati haka ɗaya yake karantawa kuma a sirrance ko. Amma kai a wajenka wannan ita ce raka a ka ta farko. Shi ne hukuncin da za ka mata. ita ce raka'a ka ta farko yanzu in ka tashi za ka ƙaro raka'a ɗaya wadda za ka bayyana karatu cikinta ka karanta fatiha ka karanta sura sai ka duka sai ka tsaya ka yi zaman tahiya bayan in ka tashi ciko ɗayan kuma sai ka karanta fatiha kaɗai a sirrance shi kenan wannan shi ne amma mutum ya yi saɓanin haka kuma babu wata matsala domin shi wanda yake cikowa yana da hukunci ba iri ɗaya ba da wanda yake tare da liman tun harko inda kaudi iri ɗaya ne to ai lokacin da katar da liman yana raka'a guda ta ƙarshe in kai nazari za ka ga liman nan da ya ƙare raka'an nan tashi sai da ya zaman tahiya ko kuma kan biye mai aka yi da kai yanzu in ka tashi ka ƙaro guda zaman tahiya za ka ƙara yi ko tahiya nawa kenan biyu in ka tashi ka ci kowaccen zaman tahiya za ka ƙara yi tahiya nawa kai kenan ashe inda a ce hukuncin ka iri ɗaya da sauran da sallaka ta lalace to amma saboda shi wanda yake ramawa yana da hukunci na daban sabanin wanda liman ya fara sallah tare da shi ɗaura kaga yanzu ka gabza tahiya uku kuma ba mai ja sallaka ta yi saboda kenan akwai ababen da kai baka da lissafin to wani sai tsaya na to ai ni raka'a da ba samu ba ai raka'a kaza sai burkuta ma kanshi kai gaba sai rasa yanda za kullum waraka'o'in da ka tarda tare da liman su ne na farko a wajenka wannan in ka rike wannan mas'ala kenan duk da malamai suna da baganu akan ta amma wannan shine yafi kusa ga daidai Allahu a'lam wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nahzuru قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر daga Abu Sa'id Al-Khudri yaddan Allah ta tabbata a gare shi Abu Sa'id Al-Khudri yace mun kasance muna kaddara tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr a sallar azhar da al-asr nahzuru ma'anan shi nuqaddiru tahzir da zai shine taqdir yana muna kaddara tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah azhar da al'asar to nan ciki kaga akwai karantar da mu cewa sallah azhar kin nan da al'asar dai salloli ne na sirranci domin inda ba sirrantawa ake ba ba zai ce muna kaddarawa kinan suna ganewa kai tsaye amma ne sai dai su kaddara ya tsayin tsayuwar take tunda ba su san me ake karantawa ba ce da a ce bayyana ake da su su ce kawai manzon Allah yana karanta kaza da sai ce muna ƙaddara tsayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar azahar da sallar la'asar fa hazarna qiyamahu fi raka'ataini sai muka ƙaddara tsayuwan shi a raka'o'i biyu al'ulayaini min adh-dhuhri na farko na sallar azahar qaddara alif lam mim tanzilu sajada gwalgwadan a karance suratul sajada kaji abin da suka ƙaddara tsayuwar manzala san sallama a raka'o'i biyu na farko na sallah azhar kamar gwalgwadon karance suratul a sajada wa fil ukhrayaini a cikin bi na ƙarshe kuma qadaran nisfi min zalika gwalgwadon rabin hakan wa fil ulayaini min al asri a raka'o'i biyu na farko kuma na sallar la'asar ala qadaril ukhrayaini min adh-dhuhr gwalgwadon bi na ƙarshe na sallar azhar kenan su bi na farko na sallar la'asar suna gwalgwadon bi na ƙarshe na sallar azahar wal ukhrayain su kuma bi na ƙarshe na la'asar kin ala nisfi min zalika suna akan rabin haka rahu muslim to kaga sahabbai saboda kokari a wajen kiyaye hatta tsayuwar da manzon Allah yake a sallah sai da suka kiyasta ba agogo inda akwai agogo lokacin da zan ce ya kare da wani in ya tsaya ya kalli farko sai ya kalli ƙarshe ya ce minti kaza ne amma babu wannan amma dai saboda kokari sai sun hararo sun hasaso domin saboda wato a tsare ma al'umma addininta duk wanda yake yin sallah irin ta annabi to shi ya shiru kawai da gangane don haka wannan sahabin Allah ya saka masu da alkhairi da shi da sauran sahabban manzo Allah sallallahu Allah ya ƙara yarda a gare su rawahu muslim wa an sulaiman bin yasar qal daga sulaiman dan yasar yace kana fulan yutil ulayn min az-zuhr to sulaiman ibn yasar wannan yana cikin manya manyan tabi'ai radiyallahu anhu ko kuma ce rahimahullahu ta'ala yana cikin manya manyan tabi'ai yana cikin al-fuqaha us-sab'a wa'anda suke jagorori masu fatawa a Madina a zamanin shi ‘yantaccen bawan maimuna ne, maimuna matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi ne ya ce, Kana fulanun yutilul ulayaini min zuhur, wane ya kasance yana tsawaita raka'o'i guda biyu na farko na sallah azhar kaga ba a gai sunan shi ba ko eh amma shine amri ibn salama kamar yadda wasu riwayoyi suka bayyana shi amr ibn salama to yace wana ya kasance yana tsawaita raka'o'i biyu na sallar azhar wa yukhaffifu al-asra yana sassauta sallar la'asar wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al-mufassal kuma a sallar magariba yana karanta qisarul mufassal yana karanta gajajjerun mufassal wa fil isha'i bi wasatihi a sallar isha'i kuma yana karanta na tsakatsakiya kiran tsakatsakiya na mufassal wa fi subhi bi tiwalihi a sallar asuba kuma yana karanta masu tsayi na mufassal fa qala abu huraira sai abu huraira ya ce ma sallaitu wara'a ahadin ban taba yin sallah ba bayan wani ashbaha salatan bi rasulullah sallallahu min hada wanda yafi kamanta sallah da manzon Allah sallallahu sama ga wannan mutum akhrajahu an-nasa'i bi isnadin sahih nasa'i ya fitar da wannan hadisi da isnadi mai kyau to kaga wannan riwaya ta Sulaiman ibn Yasar yace wana ya kasance yana tsawaita raka'o'i biyu na farko na sallah azhar to dama sallah azhar tana cikin sallolin da malaman fiqh suka ce an so a tsawaita karatu cikin ta yana yana tsawaita raka'o'i biyu na farko amma la'asar yana sassauka ta yana sabta kenan wa yukhaffiful asr yana sassauta la'asar bai tsawaitawa kamar yadda malaman fiqh suke cewa ita la'asar da magariba to an so a gajarce karatu ciki bai yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal sallan magariba sai ya karanta yan gajajjerun surori na mufassal to wannan mufassal ɗaya ne daga cikin kasusuwa na alqur'ani malamai suna cewa surorin alqur'ani ana kasa su kashi hudu akwai asabu tsiwal bakwai masu tsayi su kuma bakwai masu tsayi suratul baqara da suratul ali imrana da suratul nisa'i da suratul ma'ida da suratul al'an'am da suratul a'raf shin da kenan ko to sai aka yi sabani kan na bakwai wasu suka ce amfali ce wasu suka ce tawbah wasu suka ce asubi ne gaba ɗaya wasu kuma suka ce kawai ba su bane Yunusu ce suka kaitare su to kaga su wannan na bakwai akwai sabani kansu akwai malaman da suke lissafa ta bakwai ita ce amfal akwai kuma wanda suka ce ta bakwai ita ce tauba akwai kuma wanda suka ce ta bakwai su bi ne gaba ɗaya da tauba da amfali saboda babu similla tsakanin su don haka matsayin sura guda suke akwai wanda suka tsallake su suka ce ta bakwai Yunusu ce a takaice dai waɗannan su ne ake ce ma'asabu qiwal kashi na biyu shine surorin da suka biyo bayan su kuma wannan malamai suna ce masu almi'un almi'un almi'un daga almi'a ne almi'a su ne wanda ayoyinsu suke ɗari ko kusa ga ɗari ko sama ga ɗari kaɗan su ne almi'un kashi na uku su ne surorin da ake ce ma almasani su kuma almasani su ne wanda ake yawan maimaita karatunsu saboda wato sauƙin karatunsu to sai kashi na hudu na ƙarshe su ne ake ce ma almufassal yanan suna kasa surorin kashi hudu as-sab'u tiwal almi'un almasani almufassal to wannan almufassal kin akwai sabani daga ina ne zuwa ina ake ce ma almufassal abin da ya fi shahara wajen malamai shine daga suratul hujurat ne zuwa nasi daga suratul hujurat zuwa nasi wannan surorin su ake ce ma'al al-mufassal akwai malaman da suka ce daga safati ne zuwa nasi akwai malaman da suka ce daga qaf ne zuwa nasi akwai wanda suka ce wato daga suratu ad-dukhan ne zuwa nasi amma dai abin da ya fi shahara shine daga suratul hujurat zuwa nasi wannan su ne ake ce mufassal to waɗannan mufassal ɗin su ma sun kashi kashi uku akwai wanda ake ce ma iwadul mufassal masu tsayi na mufassal akwai wanda ake ce ma qisarul mufassal ɗan gajejjeru na mufassal akwai wanda ake ce ma awsatul mufassal na tsaka tsakiya yana in ka ɗauka mufassal daga suratul hujurat ne zuwa nasi ko to wannan ne tsawadul mufassal masu tsayi sai suka ce daga hujurat zuwa ƙarshen suratul mursalat wannan su ne tuwali masu tsayi na suratul na suwarul mufassal sai kashi na biyu su ne na tsakatsakiya awsatul mufassal suka ce daga amma ta sa'aluna ne zuwa wallaile zagish su ne ausatul mufassal sai kisarul mufassal suka ce kuma daga wadduha ne zuwa nasi waɗannan su ne gajajjerun mufassal daga wadduha zuwa nasi dogaye cikin mufassal hujurat zuwa ƙarshen mursalat na tsaka tsakiya daga an mai ta sa'aluna zuwa ƙarshen wallail izagisha gajajjeru daga wadduha zuwa nasi to kenan aka ce yana karanta masu tsayi cikin surori na mufassal kenan daga ina daga hujurat dai zuwa zuwa mursalat ga wannan na ga abin da ya shahara duk da akwai sabani wajen lissahi akwai wanda suka ce daga hujurati ne zuwa buruj ko wanda suka ce kaza duka wannan na yarbar da shi haka waɗannan su ne al-mufassal surorin da ake ce ma mufassal abin da yasa kuma aka kira su kalmar mufassal tana nihin masu masu kasaratul fasila wanda suke da yawan wurin tsayawa ana yawan tsayawa abin da yasa ake ce masa haka saboda yawanci su a ayoyin gajajje da ka karanta tsayawa za ka yi kamun ka ɗauki wata aya ka ji shaidarka tana kusan tahiya yana da wahala saboda yawancinsu a makka aka saukar da su kuma yana cikin salo na surorin da aka saukar da su a makka kana ganin su gajajjeru da kaga sura ta cika gajerun ayoyi to kaka tambaye kowa wannan sura makka aka saukar da ita da kaga sura ta cika gajajjerun ayoyi ga gajarta ayoyi amma ga balaga ga larabci zunzurutun larabci in ka ji abin da aka faɗi ciki sai ga abin ƙwarai ga bayani ciki wannan a makka ne ake da saboda Allah da gwaninta shi wahayin da aka ɗora saukarwa a makka yana da salo daban da wanda aka ɗora saukarwa a madina wace sa cikin salon wahayin da aka ɗora saukarwa a makka za ka same shi akwai azanci ciki da gayin magana dunkule amma magana ce mai yawa sannan yahi yawanci zaka tarda suna magana ne akan tauhidi ko akan akida suna ba da ƙarfi nan sannan zaka samu ayin ɗan gajeru amma kumshe da bayanai masu muhimmanci kuma da gamsarwa wajen bayani to wannan su ne mufassal waɗannan mufassal ɗin gaba ɗaya yanzu zaka same su duka mahi yawanci na makiya ne mahi yawancinsu to a takaice kenan shine yace kenan sai ya kasance wannan limamin a sallar magariba yana karanta qisarul mufassal a sallar magariba wannan ne qisarul mufassal dan gajejjeru cikin mufassal shine daga daga duha zuwa zuwa nas yawanci sallar magariba sai zabi wannan surorin daga duha zuwa ƙasa nan yake kai kawo to kaga wannan haba karama strategy bace ga liman in liman ya gano haka shi nan ya huta ya hutar sallan magariba kullum sai zo ya zaɓo cikin wa'annan ko sai ya sha al'umma ya ji daɗi su ma su ji daɗi ba hararan juna a neman yi sallah ko gaisa ba a sayi da shi da wani dandai kawai kai ya gunguni to yana karantawa yawanci a sallan magariba waɗannan kuma wannan shine sallan sallan manzon Allah sallan sallan sallan magariba yana zaben gajajjerun surori ya karanta masu sauki wa fil isha'i ita kuma sallar isha'i bi wasatihi yana karanta na tsaka tsakiya al-mufassal ko a yanzu da al-mufassal to in ka lura shi wannan hadisi yana nuna ma ita sallar nan al-mufassal ba amma so ka dora karambani ba kana zuwa sama ga mufassal in dai sallah daga mufassal kin nan dai ne zaka dora kai kawo a cikin raka'o'in nan naka ko domin an ce a sallar isha'i yana karanta ausatul mufassal mufassal wannan na tsaka tsakiya kenan daga ina daga an mai ta sa'aluna nan zuwa wallaili idza gisha daga an mai ta sa'aluna zuwa wallaili idza gisha na yake karantawa to sannan yace wa fi subhi bi tuwalihi ita kuma asuba masu tsayi na mufassal yake karanta daga al-hujurat zuwa zuwa wal mursalat to haka wannan limamin yake in ya ja ta sallah sai haka fa qala abu huraira sai abu huraira ya ce ma sallaitu wara'a ahadin ban taba yin sallah ba bayan wani mutum ashbaha salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haza wanda ya fi kamanta sallah da manzon Allah sama ga wannan limamin ana abu huraira ya yi shaida cewa wanga limamin ya fi kowa duk wanda nake sallah bayan shi ya fi su kamanta sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sallar manzon Allah sallallahu rangwame gare ta amma wannan kaga ba a ga azhar ba da la'asar ko an ga abin da yake karanta a magariba da abin da yake karanta a isha'i da abin da yake karanta a asuba to azhar azhar ita ma tare da asuba take sai a hada ta da tiwalil mufassal ita kuma da asar ta da magariba take don haka kisarul mufassal ne za a hada ta da su ba amma duk da haka ba dindindin ba kuma an ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu lokuta a sallan magariba an rawaito manzon Allah ya karanta suratul a'raf amma jehi jehi jehi jehi yake dan karanta masu tsayi an rawaito cewa manzon Allah ya karanta suratul araf ya raba ta biyu raka'a ta farko ya yi rabinta raka'a ta biyu ya ida to kuma wannan sunnan ita ma yawanci ba miyin ta cikin sallah haka cikin sunnan manzon Allah sallallahu a sallah da wuya ka ji manzon Allah yana sallah ya kamo tsakiyar sura irin yadda muke yi ko kawai ya mutum ya zo ya cafko tsakiyar sura sai ya dan ja ya dan ja in ya ja ya ja kuma sai ya duka ta yi amma abin da ke sunnar manzala sun sa ibn al-qayyim wannan cikin zadul ma'ad ya yawaita bayani kan haka har yana mamakin wasu limammai waɗanda wato su kullum in suna sallah sai su dan cabo wani tsakiyar sura ba su kai karshe ba kuma ba su haro daga harko ba kuma sai su bari kawai yace kuma wata raka'a sai kaji kuma sun ƙara kama wata yace abin da ke shiryarwar manzo Allah sallallahu yawanci sura farkon ta yake karanta manzo Allah a wajen sallah farkonta yake karantawa babu wanda zai iya kawo hadisi wanda aka ce manzan Allah ya yi sallah cikin sallolin farilla ya kamo daga tsakiyar wata sura babu shi riwayar da ta zo ta ce manzan Allah ya yi sallah ya karanto wata sura ba daga farkonta ba ga wannan za ka tarda riwayar da ta zo ne akan sallar nafila wadda ake kamin asuba raka'atan al-fajr ko wannan an rawaito cewa manzo Allah sallallahu in ya karanta Fatiha sai ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina raka'a ta bi kuma sai ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana kaga saboda sun yi tarayya kan tauhid duka sai ya karanta su to haka an rawaito kuma raka'a wani bi yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad amma in banda waɗannan riwayan babu wata riwaya da zaka samu cewa manzon Allah yana sallah ya zo ya karanta Fatiha ya kamo tsakiyar wata sura anzo Allah farkon sururi yake kama an hisa liman ya kamo farkon sura kuma in so samu ne ya kaita in ya kamo ya kaita in kawai ya ga kamar ta yi tsayi kware to sai ya raba ta biyu raka'a ta farko ya yi rabi raka'a ta biyu ya ida to wannan shine sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda liman ya rike wannan sunna yana sallah da da al-mufassal to da abin yana da sauki an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sallan magriba ya karanta wasafati saffa ya karance ta kaga shi ma jehi jehi an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan magriba ya karanta wattur a watan raka'a ko wannan duka an rawaito haka da haka kenan karanta kisarul mufassar da manzala sallallahu ke shine abin da yake mahi yawancin sallolin shi amma jehi jehi yakan karanta surori masu tsayi wannan duka dai yana nuna halacci babu matsala idan liman ya karanta waɗannan amma abin da ya kamata ya zama mahi yawancin sallolin liman to sallan magariba yana gajarce karatu yana karanta kisarul mufassal in ya kalli suwar duhan nan dai da su watini wa zaitun da su alam nashara sai ikra sai lam yakun allazina kafaru sai idazul sai alhaqum takasur da sauran dangin su an sai liman ya lizumci karanta su ya zama mahi yawanci can bayan shekara uku in yayi yana sallah sai ya dan kamo saman ba matsala to haka ma sauran salloli kamar tunan kamar ba dindindin ba ne ba cewa kullum babu damar canzawa sallah a zafar zai karanta tiwal mufassal la'asar isar mufassal magariba zai karanta isar mufassal isha'i zai karanta awsat mufassal asuba zai karanta tiwal mufassal dindindin a baka bane caccanzawa jehi jehi wato babu matsala cikin shi sai dai kawai ginciran da muke yi masurori wannan da wuya ka same shi cikin riwaya wa an jubair bin mut'im radiyallahu anhu qala daga jubair ibn mut'im yardan Allah ta tabbata a gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur naji manzo Allah sallallahu a sallan magriba yana karanta wa tur ittafaqun alayh kaga wannan ai wato shi ma ba dindindin bane ko eh jehi jehi manzo Allah yana canzawa Jubair ibn Mut'im yadda Allah ta tabbata a gare shi ya zo Madina yana matsayin mushriki. Kamin ya musulunta ne kuma ya ji wannan karatun. Da haka ya zo ya wuce kawai sai ya ji manzon Allah yana karanta waturi sai ka wannan waturi tar ratsa shi. Ya ce lokacin da na ji manzon Allah yana karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun yace sai na ji kamar zuciyata ta tsage. domin wannan ayan martani ne take mai da kalubale ne ga mushrikai Allah yana zancen am khuliqu min ghairi shay'in ko ko an halice su ba da komi ba ba wani abu da aka halice su da shi su ba da amsa mana ko ko ma su ne suke suka yi halitta ba halittar su aka yi ba sai ya ga wannan kalubalantar su ne aka yi da su da gumakan su gaba daya yace yaji zuciyar shi kamar ta tsage suran nan ta ratsa shi yaje ta nazari karshe yazo ya musulunta to shine yake cewa ya ji da kunnan shi manzon Allah yana karanta watur a cikin sallan magariba kenan kaga babu laifi wata rana liman sai ya dan ja surori masu tsayi a sallan magariba kuma in ka lura nan wurin atur ita ma tana cikin tsiwalul mufassal ko wa an abi hurarata radiyallahu anhu qala kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzilu sajada wa hal ata ala al insan muttafaqun alayh wa li tabarani min hadith ibn mas'ud yudimu zalik yudimu zalik daga abu hurairah da Allah ta tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a sallar asuba ta ranar juma'a yana karanta suratul sajada alif lam mim as-sajada wa hal ata alal insan da hal ata alal insan shine riwaya ta tabarani yace manzo Allah yana dawwama ma akan haka dindindin in daren juma'a ne to sallar asuba wannan yinin saraka'a ta farko sai ya karanta bayan fatiha alif lam mim suratul sajada sai ya zo karshen ta raka'a ta bi kuma in ya kamo hal ata alal insan sai ya zo karshen ta Allah bai cika guncire surori bayan da muke to wannan fa shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sallar asuba ta ranar ta ranar juma'a kaga kuma wannan yana nuna ma dai wannan karanta wanda aka ce manzo Allah sallallahu yana tsayawa akan tiwadul mufassal to ba dindindin bane domin gashi duk sallar asuba ta ranar juma'a yana karanta wannan sura to limamin da yake son yayi sunna sai ya karance su kuma ya kamata limammai a ce wannan surorin sun zauna cikin kansu kamar ruwa domin saboda duk sallah asuba ta ranar juma'a su ne ya kamata a ce an karanta yana daga cikin kurakuran da wasu limammai suke yi sai wani liman ya zo wato raka'a ta farko sai ya dan kamo farkon suratul sayyida in ya dan tahiye kamar shahida daga tsawon ta ya haka sai ya duka haka nan raka'a ta biyu sai ya kamo halata alal insani ta ma sai ya dan ja dan ja sai ya duka a ba haka annabi yake bali kawai in ba za ka iya karanta su ba ka bar su duka ake karancewa duka ake karancewa da haka wannan kuskure ne na liman akwai kuma limamin da shi kuma sai ka same shi dubarar da yake shi yanzu in ya kamo suratul sajada da ya ga ya ja ya ja ya kai rabin ta sai ya duka raka'a ta bi sai ya ida wata juma'a Allah ya kai mu sai ka ji ya dauko halata alal insani eh rabin ta ita ma sai ya duka rabin kuma ya ida to duka wannan sabanin sunna ne abin da ke sunna shine in ka dauko ka kai suratu sajada a raka'a ta farko ba a raba ta biyu kenan ka raba ta biyu ko kuma wani neman sai ya dan gunciro daga tsakiya sai nemi wurin dan tsakiya suratu sajada sai dan gabto ya gabto sai ya ja ja to duka dai saboda tsabar raggancin mu ne da mu da limamman ko wani limamin ya haima Musa a duka a gama kawai sai ka mutum yana na gama na huta kamar da wata kokowa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karance waɗannan surorin kuma kana gane da yawa tabarani ya ce yudimu zalika dindindin ma yake dawwama akan karanta su in dai asuba ce ta ranar juma'a to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake malamai sun bincika wani sirri ne yasa manzo Allah yake karanta wannan surorin suka ce suka ce daga cikin abin da malamai suka yi bayani suka ce yinin juma'a yini ne mai girman gaske cikin shi Allah ya halicci annabi Adam a cikin yinin nan Allah ya busa ma annabi Adam rai a cikin yinin nan ne alkiyama za ta tashi to saboda haka su kuma waɗannan surorin akwai munasaba cikin su suratul sajada cikin ta akwai bayanin farkon dan adam sannan akwai bayanin ƙarshen shi sannan akwai bayanin tashin kiyama to ita ma suratul insani haka nan akwai bayanin harkon ɗan adam harawan shi akwai bayanin ƙarshen shi kuma akwai bayanin kiyama to kaga waɗannan suna cikin ababe sannan akwai bayanin sakamako na 'yan aljanna da na 'yan wuta ko duka an faɗi cikin waɗannan surorin biyu in ka ɗauka suratul sajada cikin ta ne ake cewa wa bada'a khalqal insan min tin wa bada'a khalqal insani min kaga nan zancan harkon fara halitta ɗan adam ake ko to ƙarshen ɗan adam kuma uli ya tawaffakun malakul mautin da zai wukila biyu a gan adam ya zo ƙarshe nan ko to sannan za ka shi in ka ci gaba da karatu can gaba ana zancen falata alamu nafsun ma'ukufiyar lahun min ƙurrati a ainihin jaza'an ta yi zancen alkiyama ta yi zancen sakamakon da Allah yake badawa a lahira to ita ma sai ga suratul insani irin wannan mawdu'an ne ta tattauna tun harko aka ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura nan babu ma dan adam din ko sai aka fara da farkon shi inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira nan farkon dan adam kenan ko to karshen dan adam kuma sai kaji ana inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam qarira an zo karshe ko ana abusan kam qarira to za ka ji kuma in ka ci gaba da karatu sai ka ji tana baka labarin irin sakamakon da Allah ya maɗan aljanna tanadi da makamantansu to maudu'an iri ɗaya yasa yanzu Allah yake kira kenan cikin ta akwai tunatar da kai muhimmanci da kuma girman wannan yinin na ranar juma'a domin yini ne wanda aka halci dan annabi adam a cikin shi kuma surorin sun gayi farkon dan adam yini ne wanda aka busa mai rai ciki to don a nuna ma harkon ɗan adam da ƙarshen ɗan adam da kuma tashin kiyama abu ne wanda babu kwankwanto a kan shi saboda haka manzon Allah yake karanta su dindindin a kowace sallar asuba ta ranar juma'a wa an hudhaifa radiyallahu anhu qala sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي akan wannan hadisin za mu tashi karatu na gaba idan Allah ya samu na da rai abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu mu na mun gara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillah